بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau talata takwas ga watan rajab shekara ta dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in da ɗaya bayan hijira annabi alaihi salatu wasalam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da uku ga watan uku shekara ta dubu biyu da ashirin miladiya dan ba manta ba mun tsaya darasi na saba'in da biyu za mu tashi darasi na saba'in da uku a cikin wannan littafi mai albarka al-lu'lu'u wal marjan liman tafaqa alaihi shaykhan inda muke cikin kitabul juma'a babu hidayatu hadhihi al-umma li yawm al-jum'ah hadisi na 496 sannan kuma shafi na 140 didi muna roƙo ubangiji mu cikin sarki ya agaza mana malaki babu hidayatu hadhihi al-umma li yawm al-jum'ah babin da yake magana akan shiryar da wannan al'umma da ranar juma'a Allah maɗaukacin sarki ya shirya da ita ya sanar da ita wasiti wata rana ce ranar juma'a domin rana ce da aka rika guda fata ana rigegeniya a kan tsakanin yahudu da nasara kowace kabila tana so wato ta dace da rana ta juma'a amma Allah maɗaukacin sarki kamar yadda za mu ja hadisi bai dakatar da su ba sai dakatar da wannan al'ummar saboda kasancewar mu mafiya alkhairin al'umma kamar yadda annabi alaihi salatu wasalam ya gaya mana to shine hidayatu hadhihi al-umma li yawm al-jum'a shiryar da wannan al'umma da ranar juma'a domin gaba ɗaya wanda su ne ka iya zuwa sun suka rika lalibi ba hauke sai ka ji ya ai kowa lalibi yake a cikin duhu a shi musulmi a cikin haske yake lalibar ba a duhu bane in dai musulmi ne kai lalibanka a haske za ka yi sai dai kai kawai da kanka duhu amma gaba ɗaya addinin musulunci a cikin haske ake lalace haske ne domin da hasken annabi alaihi salatu wasalam yanzu za ka ji wannan kalmar ta yi yawa a bakunan mutane sai a kawai din lalabe ake yaji gaskiya ni ba lalabe nake yaji haske ne tangaran wanda wato ya nake ta baya kariya wannan shine daidai abin da ya kamata mu kalla to sai yace hidayatu hadhihi al-umma li yawmil jumu'ah shiryar da wannan al'ummar ga rana da yini na juma hadisi na 496 ana bi hore radiyallahu anhu an annabi sallallahu alaihi wasallam qala an karbo daga Abu Hurairah Allah ya kara masa yadda daga annabi tira da annabi Allah ya tabbata a gare shi yake nahnu al-akhiruna mu ne al'umma ta karshe da cikin daga cikin al'ummomi kaje ofai da wasu malaman ke cewa al'ummomi 70 da aka yi to mu ne al'umma ta ƙarshe as-sabiquna sannan kuma mu ne na farko yawmal qiyamah rana da kiyama mu ne ƙarshen zuwa kuma mu ne farko rana da kiyama bai da kullu ummatin utul kitaba min qablina duk da cewa shine bai da bai da kullu ummatin utul kitaba min qablina duk da cewa kowace al'umma an ba ta littafi kafin mu wajen al'ummatan da aka yi gaba daya guda 69 duk kowace da littafin ta kafin mu amma kuma mu ne za mu riga su mu ne za mu zama na farko ranar alkiyama wa utina min ba'dihim mu kuma an ba mu littafin namu bayan su fa hada al-yawm alladhi ikhtalafu fi to wannan ranar da suke sabani akan ta ita ce ranar wato ranar da suke sabani akan ta wato فهذا اليوم الذي اختلفوا فيه wannan ita ce ranar da suke sabani a kanta ita wace rana ita ranar juma'a ce sai ce bagada lil yahud annabi alaihi salatu wasallam ya ce yau din nan da kamar ranar juma'a yake bayani cewa yau din nan da kuke gani ita ce ranar ko shine yinin da aka yi sabani a kanta sai ce bagada lil yahud gobe ko da kuke gani sai yahudawa sannan kuma ba da gadin lin nasara jibu kuma yana tare ce daga juma'a ce wata rana kenan sai asaba kaga to rana asaba ce yahudawa shi za a ga ta a yanzu har ɗan tsubbu in suna son su yaudari ɗan kasuwa ko ɗan bokon da ba sa lura da al'amuran addini to za ka wannan dabara suke musu kawai sai a ware musu bakarariyar rana rana asabar a ranar ake wasu abubuwa na kulubboto a kowace rana asabar da yake ziyartar malaminsa duk rana asabar sai ya je ya gaya mar abubuwan da za su faru da kaza da ranar baya ko yana zuwa ko zai je kasuwa su ce bayan Allah ko sai rana ta yi sosai saboda ya tafi gurin malaminsa shi zai gaya mar komai cewa ai a wannan satin za ta yi kaza za kuma a kaza kuma zai yi da ɗari bisa ɗari eh akwai wanda ba wa yannan mutanen wallahi aski bai zai yi sai ya ce mai yi rana ta Allah kuwa aski sannan kuma ɗauka yake a ta wannan kasuwancin da kage yana sai haɓaka yana sai kasuwanci a gwani sai ɗauka wannan din ne shi yasa yana da can haka to wannan hadisin kafin mu wuce shi hadisi ne dogo wanda malam Sheikhul Islam Muhammad bin Abdullah a cikin littafin sa Fadlul Islam yana da wani littafi da yake wato akan irin wai falalar da Allah ya ba ta musulunci in ka karanta za ka yana ta kawo ayoyi al-yawma akmaltu lakum dinakum da sauran su ya kawo to amma yadda hadisin ya zo shine annabi alaihi salatu yana faɗa kamar yanko shi akai wannan da muka biya yanzu yanko shi akai cewa yi adallallahu anil jumu'ati man kana qablana Allah madaukakin sarki ya batar ya boye juma ga duk al'ummar da suka zo kafin mu ya boye mu ita ai akwai hadisin Ibn Umar idan ba mu wanda ba shi ba ya kawo shi a farkon littafin wanda yake cewa Allah madaukakin sarki ya dauki ya ya tambaya yake wane ne zai zo mu yi ginga da shi ba shi aiki zan ba shi iradi guda daya sai yahudu suka ce ga mu sai aka ba su aiki cewa ga aikin da ake so su je su suka fara aiki tun daga farkon yini shine kamar su tashi da karfe shida har zuwa lokacin sha biyar rana tsakiyar rana sai kuma Allah ya kuma tambaya su waye zan ba su aiki daga tsakiyar ranar nan daga zawadi zuwa la'asar zan ba su iradi guda ɗaya na zarar ka ce ga su saboda haka kawai sai suka yi aikin su daga azahar zuwa al'azhar aka ba su iradi guda ɗaya sannan sai ubangiji mara hukun sarki ya tambaya su waye za su yi aiki daga la'asar zuwa magarba ba su iradi biyu musulmi suka yi tallin suka ce ga su sai Allah mara hukun sarki ya bawa musulmi wannan ranar wato ya ba su wannan aikin suka samu kiraki guda biyu sai yahudu da nasara suka haɗe kai suka ce to ai su an tauye musu ake saboda ka kalli daga shida zuwa sha biyu awa nawa shida daga sha biyu zuwa la'azar awa nawa hudu sannan daga la'azar zuwa bagarwa awa nawa biyu za ga kowanne sun lullunka mu a aiki amma kuma mun fi lada sai Allah ya tambaye shi yake da su shin mun yi alƙawari da ku da dauke ku kwadago ko ba mai barka ce mun yi ce to ba ba kike ku ba shi za duk lokacin da ka dauko mutum aiki wannan yazo zai ba ka tangan nan baro kuka yi jinga yace shi dubu ɗari za a bashi sai wanda yazo zai yi wannan shi kuma yace dubu ɗari da hamsin za a bashi in dai ka yadda ba wanda ka fara jinga ce haka ka'idar jinga ce zai iya yiwa wannan yazo wata kila wannan shi lutari ne bai iya bai sanya ake neman kuɗi ba ko kuma a ji akwai musama a aikin sai abin da zai yi sauki zai yi tunda dai kunyar ta yadda fare mai ba ruwan Allah to hadisin sai nuna shi wannan hadisi Abu Hurairah kenan hadisi Abu Ibn Umar na Abu Hurairah da muke biya yanzu shine farkon sa cewa ya adallallahu an jumu'ati man kana qablana Allah ya batar ya boye juma'a ga waɗanda suke kafin mu sai ce fa kana lil yahudi yawmal sabt sai aka ba yahuda rana asabar walil nasara yawmal ahad sannan su kuma kiristoci aka ba su ranar lahadi ba su dace lalibai suka yi sai ne suka yi adu suka kasa kamo juma'a suka fada asabar suka kara yin lalibai adu su kuma kiristoci suka fada lahadi amma musulmi da suka zo wato yin laliban sai suka yi haske sai ce wato fa kana lahu wato fakana Allah bina sai ce fa hadana Allah yawmin juma'a ko kuma sai Allah madaukakin sarki ya zama cikin lamarin mu sannan ya zaɓan mana ranar juma'a sai ya ce wa kadalika hum taba'un lana yawmal qiyamah haka nan kuma dole su bi bayan mu ranar alkiyama da yahudu da nasara duk da sun riga mu zuwa sai sun biyo bayan mu to shine hadisin sai aka ce sai ƙara sai ce nahnu al-akhiruna as-sabiquna yawmal qiyamah mu ne na ƙarshen zuwa sannan mu ne na farko ranar alkiyama me yasa saboda Allah ya ce kuntum khayra ummati ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah wannan ayar kana ta dabburi akan da za ka gane ba kawai dan kai ba kawai dan kai bahaushe bane ko kaza ko kaza kawai Allah madaukakin sarki ya sa muka zama ko kuka zama kuntum khairu umma a sai da ya faɗi ka'ida a gaba sai yake ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar abin da ya za ku zama to kun bi kowace al'umma saboda umarni da kyakkyawa da hani da mummuna idan al'umma musulmi ta da wannan to bata zama khairu umma ba daga lokacin da ta daina al'amru bil ma'ruf da annahyu 'anil munkar wannan shine dalilin da yasa to ta zama khairu umma ba wanda ya fara injiniyarin yanzu ya zo yake ba zai iya ba ya dela bayan shekara hudu bayan ƴan uwansa din sun fita zai fito ya ce shi ma dole sai korenta ya wani ta zama injiniya ai ya san kawai in ya biya yi ma sai a ce aljununu kununu ko kawai sai a ce kowane irin wato shi taɓin hankali iri iri wannan shi na tafi nan ba na sanyi bane na zafi yake bai je ya yi school of law ba bai tafi can bagauda ko lagos ko kaza sai ya je kawai sai shi ma ya yi kwalto ba ai shi kenan ya zama barista ba zai yi ba saboda haka ka'ida na al'ummar nan tana so ta zama mafiya alkhairin al'umma to sai ta yi sai ta rika umarni da kyakkyawa tara hali da mummuna to shi da annabi ya ce mu ne na ƙarshe sannan kuma mu ne na farko rana alkiyama me yasa saboda wato muna umarni da kyakkyawa kuma muna hali da mummuna to shi ne narul akhirin akhiruna sabiqun yawmal qiyama mu ne na ƙarshe sannan kuma mu za mu zo na gaba gaba nan ba ta farko rana alkiyama bai da kullu ummatin utul kitaba min qablina duk da cewa kowace al'umma an ba ta littafi kafin mu an ba yahudu an ba nazara an ba kaza an ba duk an ba su sai ce wa utina min ba'di muka daga baya aka ba mu fa hada al-yawm alladhi khalafu fi wa nazara da suke talalibi a duhu jama'a ba ma suna libi a duhu yahudu da nazara ranakun da suke talalibi a duhu akan ta ita da haka mu ita ce yanzu Allah ya ba mu juma'a kenan annabi yake ga wa sahabbai sai yace fa gadan lil yahudi to ku sani cewa gobe ta yahudawa ce asabar kisa ga da a da tsakiya mu ko daurin aure saboda irin wayannan hadisan ko daurin aure wace yadda kira asabar ba fa cewa ne ran aka yi asabar bi ba ina ga muku eh tika da ne da iyayen mu a baya ko daurin aure za ku ga dai a yi juma'a Allah ko alami ko a dawo baya har litinin har yanzu muke kauye har litinin suna aure to amma wata kila shi ka iya cewa bahaushe saboda ko mutanen mu saboda tasirin boko saboda misali a ne ko tasirin boko saboda ranar litinin ranar aiki talata ranar aiki ce laraba alhamis juma'a amma a saboda lahadi hutawa aiki haka ne wata kila haka ne dakta ake daura aure wane ne to kaji da a baya tabba juma'a lahadi ne ra da kun wuce kaji da yahudi da biya sai ki taba wato wato asaba ko da yake tun a lokacin wanda suka mulki mu kasashen ba kin tuti to sai suka dauki asabar a matsayin ita ma rana aiki to to kaga lahadi sai suka zare ta su tunda kin tuti a huta sun ba musulmi juma'a sun kuma ba wa kansu lahadi to wannan shine har a yanzu ka daura wuri ranar asabar ko lahadi yayi amma dai wata kila in su kada su yi iyayen mu kenan a baya cewa daurin aure ba ko da ana aiki za a ga bayan juma'a ko a masallacin juma'a ake daura amma yanzu wata kila saboda rana aka san wato al'umma ta halarta kuma kowa ya fi samun sauki ranar saboda kaza da kaza a ɗan kasuwa wasu za a garin lahadi wuta suke a ɗan kasuwa saboda haka Allah madaukakin sarki ya zaba mana wannan rana to fa gadar ne yahudi asabar wato rana ce ta yahudawa wa ba'da gadin lin nasara lahadi kuma ta kiristo wannan hadisin ko shakka babu um, yana nutar da mu dangane da wato abubuwa guda uku na farko falalar Allah madaukakin sarki ga wannan al'umma akan sauran al'ummai da ya zaba musu ranar juma'a domin ka dauki ranar juma'a ita ce ranar idin dan malamai cewa suka yi juma'a ta fi idi karama da babban girma kuma haka ne ai mun biya da ku a farko farko saboda ni saboda ranar aka halitta annabi adam ranar duk mu sai da muka lissafa abubuwa biyar ko su saboda wannan dalilan kuma ranar za ta tafi alkiyama ita ko kaga sallah karama da babba ba ranar da ba ta fada babu ranar da ba ta fado saboda haka wannan shine Allah madaukakin sarki ya bibita wannan al'ummar da ranar juma'a kanta saboda haka ya kamata a kimanta ta daidai ne idan mutum ya sabuwar riga ya ce sai ran juma'a za ta daidai ne domin injinka ne ranar juma'a ranar idi sannan kuma yana daga fadalar Allah akan wannan al'umma fa wato abu na biyu da zamu koya shine wato um shine dangane da abin da ya shafi hitari za a yi wa mutane wato shine malami ce min fadlillahi ala hadhihi umma annaha awwal ummatin tuhasabu yawm al-qiyamah mu ne farko al'umma da za a fara hitari sai kowa ya jira inda za a zo a ce sai an bulayi ai kun ga wato za a ɗau lokaci al'umma saba'in to amma ya kace ta kan za a fara idan mutum bai je yanzu wani taro wani abu ko interview ko na abu aka ce ta kanka za a fara daɗi za ka ji saboda wataƙila kwana da kwanaki za a ba a zo kanka ba ai na ko kuma ana cikin nima a ce an gama ko haka ake ayyar da interview a Najeriya ko wani abu da ya tazo ana cikin yi zai yace kawai an gaba shikenan ya isa haka mutane sun tuka sannan abu na uku shine wajibi ne mukhalafatul yahudi wan nasara wajibi ne musaba wa yahudi da nasara a karkashin wannan hadisin zamu fahimta ta saba wa yahudi da nasara domin annabi alaihi salatu wasallam ya razanar da mu a wani wata hadisi daban cewa wato mu saba wa yahudu da nasara duk abin da abin da yahudi ya zalla shi kadai yake banta da shi to ana so musulmi ya kauce masa ko da ba ce ma haramun bane wannan formula ce kaga ba sai ka yi cewa da kaza da kuma kaza duk abin da yahudi ne ke banta da shi ko nasara to ana so musulmi ya saba wannan abu wannan shine me yasa za ku ga da aka zo maganar ajiye gemu da gashin baki sai annabi alaihi salatu wasallam ya ce khaliful yahuda wan nasara cewa ku ku cika gemu sannan ku dace gashin bakin domin su gashin bakin ma barin su ake haka mai yawa kaga yana shiga cikin kofi in ana shan ruwa haka ce to sai annabi ya ce ku saba mu to wannan shine sannan kuma babi na gaba babu salatin juma'a fi hina tazulu shams babin da yake magana akan sallar juma'a lokacin da rana ta yi zawali eh rana ta yi zawali ba san sallah karfe biyu ba sai da bature ya zo ya mulki iyaye da kakanni su iyayen mu tun a da shekaru da yawa kawai su zawali suka sani duk zaka ga dattijo sosai bai da agogo amma la azhar tana yi ya sani yana fitowa zai ce fa azhar ta yi ba ruwansa da wani karfe kaza ai karfe ba ruwan to sai da aka zo kamar da wani wato kunni ya je makaka wani a cikin kakanni ya taba ba mu labari na taba bibiya a wani littafi na tambaye shi yake ce mun haka ne yace da a wannan gabobin yace a daidai wannan lokacin sai suka wato tura suka mai da lokacin break da sallah da break za a fito karfe biyu idan a kamfani kuke biyu za a fito in ma'aikata ce karfe biyu za a fito a ci abinci a yi talla su ce wannan abin ya wuce ki kawai amma wanda suke karkara wanda ba ruwansu da duba boko suka yi ba da zarar azahar ta yi ba ruwansu da wannan abu kawai tafiya suke fitar to shi ne abin da malam yake gaya mana da rana ta yi zawali kale an sa bin sa'adin kale yake kunna na qilu wala na tagadda illa ba'da al-jum'a kale bin sa'ad yake cewa ma kunna na qilu kai ba mu kasance muna kailula ba fiesta ba ma yin kailula illa ba'da al-jum'a sai bayan sallar juma'a ba ta yin baccin kailula shi kuma baccin kailula a bacci ne da ake yin sa wato wato awalin nahar lokacin da rana ta daga a daidai wannan lokacin ake yin baccin kailula to wannan hadisin da yake so ya nuna kenan yana so ya nuna mana um, suna yin sallar juma'a da wuri-wuri ko kuma shi ne maganar da zamu yi da wuri-wuri a daidai wannan lokaci karfe nawa har su dawo su yi kailula kamar yadda malamai suka tattauna akai yaushe suke yin kailula domin kamar yadda muka faɗa shi ita kailula shi ana yin ta ne mun tasifin nahar a tsakiyar yini ake yin ta ko farkon yinin ko ƙarshen sa sannan kuma akwai hadisin Anas dan Malik in za ku iya tunawa na Dabarani in ban manta ba Imam Dabarani shi ya rawaita hadisin inda yake kai kwarai ko shine ba a cikin mu'jamul awsat a cikin sai kawo inda yake cewa annabi alaihi salatu wasallam ya ce inu fa inna shaytana la yaqinu ku rika yin kailula domin shaytan baya butun kailula shine wata rana wani daga cikin malaman mu yake cewa sanda suna Madina yace suna jami'a islamiyya yace kawai akwai wani dan ko dan Yaman ne ko dan Iran ne kawai ana cikin lakka sai a ga ya shigo da katifa da rana kawai lokacin da yi kawai ya fito gaba allo ya kwanta lakcara ce da jiya ya ce ilu fa inna shaytana la yaqilu baka ji annabi ya ce ilu ku rika kailula fa inna shi ba na tsakiyar lakta kawai ya jin fada jin fada sai ya kwanta sa wai an ce a yi batun kailula domin ke dan baya kailula saboda haka akwai wannan hadisin cewa ku rika yin kailula domin ke dan baya irin cin fawaid din sa yana da fa'idodi shi yin batun siyasa in kana da lokaci yana da fa'idodi wanda za mu ji su nan gaba. To, abinda za mu koya ƙarƙashin wannan hadisin cewa fa'ida ta farko shine yin baccin ƙailula yana taimakawa mumini wajen yin kiyamun laili. Inda za ka wadda shi ne hikimarsa ta farko, ka zo ka yi baccin ƙailula to yana taimakawa wajen yin kiyamun laili. Domin za ka ji bacci bai dame ka ba, yayin da ka tashi yin sallah. Sannan kuma abu na biyu shine shar'antuwar yin buɗe baki mutum ya ci abincin safe bayan an da daga juma wannan ana su an nuna ma wai sammakon da suke yin wajen yin sallar juma har ba sa cin abincin safe sai an da daga juma za mu zo wata magana nan gaba saboda sammakon da suke yi har ba sa cin abincin safe sai sun dawo daga juma'a sannan kuma abu na uku wannan shi yake nuna ba cewa addinin musulunci bai bar rayuwarka ta duniya ba yana taba rayuwarka ta addini da ta duniya kuma kowace a gaya ma me zai amfani da kai a duniya a gaya ma kuma me zai amfani da kai a lahira ga shi nan cewa makon na da kilo wala na tagadda illa ba da juma alhadu talaka na cewa abin da zai gyara ma jikinka da abin da zai sa ka samu kusanci zuwa ga Allah dai hadisin ya kwanta to bara mu ji hadisin gaba sai mu magana da muke so yi an salmata bin al-aqwa an karbo daga salma dan aqwa mun fadi shi a baya can shine sahabin da da aka goyi yi wa annabi alaihi salatu wasallam tabba da uku yana yi kan da aka zo bai ato zuwa wanda za su yi wa annabi mubaya a karkashin bukiya laqad radiyallahu anil mu'minina id yubayi'unaka tahta shajara salmata bin al-aqwa da aka bulayi an zo annabi ya mika war hannu ya yi tabba sai kuma bulayi ba wajen karɓar sadaka ba ne kuma bullahi a don ya zo ɗora hannunsa a jikin na annabi alaihi salatu wasalam sai da haka ta uku yana cikin falalarsa da zai imamu zahabi suke kawo a siyarwa alamin nubala da sauran malamai cewa wannan falalar talma ce ta uku yawa tsaye wa annabi tafa to saboda haka talabatu bin al-aqwa yake cewa kunna nusalli ma annabi sallallahu alaihi wa sallam al-jum'a mun kasance muna sallatar juma'a tare da annabi alaihi salatu wa salam thumma nansarif sannan mu koma gida wa laysa lil hilani zillu a jikin bango ba wata inuwa nasta zillu bihi wanda zamu inuwanta da ita babu me wannan yake nuna da sassa ba kai sallah karfe nawa goma sha daya tara goma sha daya to wannan matsalar jama'a shine imamu ahmad yace ashe wato yana nuni da cewa ya halatta kenan ai sallar juma'a ba fa a ba ya zama wajibi ba ko dole ya halatta ai sallar juma'a da safe wannan wato kenan cewa ya halatta ai sallar juma'a da safe jumhur imamu malik imamu shafi abu hanifa suka ce a ba haka hadisin yake igara akai ba hadisin yana nuni ne akan cewa annaba da sallallahu alaihi wasallam yayi sallar juma'a farkon zawali farkon misali ne sai a ce kamar lokacin juma'a ne a musha biyu da minti biyar kawai me yake kiransa alfijir ya kullu sha biyu da minti biyar ake samun zawali to sai a tafi masallacin juwa wata kila a fara hudu sun sha daya duk inda sha biyu da minti biyar din take an tada sallah an kuma yi sallah sha biyu da kwata an kidar su fahimta su kenan suna ganin akwai inuwar amma ba za a inuwanci da ita ba saboda rashin yawanta an fahimta da kyau ko fahimta wannan hadisin ne za ko za a shekarun baya shekara can baya goma sha ai za ku ga akwai a garin da aka samu wasu sun yi sallar juma'a da safe aka yi ta samun to wannan hadisin ne la naqas wala ziyada wannan hadisin ne yana nan a ibn hajar dinka kuma gashi nan yanzu ka biya to matsalar kenan ita ce kuma babban abin da aka kawo hatta wanda suka ce za a yi ba ta ce jaizi ne idan aka ce abu jaiz halal ba fa a ce ma dole ba ma yutabu ala fi'lihi wala yu'aqabu ala tarki shi kenan kawai ka fahimce shi da kyau dan wani wasu mutane suna da irin wayannan fahimtar da yawa za ga wani an ce dan an ce wai ba ba laifi bane ka fita gaban mai sallah inde ba ba liman bane wani ga guri ta a baya amma yake wallahi ta gaban sa zai wai saboda ya halatta an ce halal ne wani ya tambaya ya ce shin ya halatta wani yana sallah miƙa yanzu sakatare yana ta miƙa man waya eh ya halatta to ba zai tada miƙawar ba sai ya ga wannan ya tada sallah sai ya miƙa akwai masu wannan fahimtar idan aka cewa abu halal ba a nufin in baka yi shi a rayuwarka ba gaba daya Allah ba zai tambaye ka ba amma dai wannan shine gaskiya ita ce shine hadisin da malamai suka tattauna a kanta cewa shin ya halatta inda wata ran zaka kama a nan ne matsala ta biyu ta fado eh matsalar da ita ba za ku ga ana kai ruwa rana amma a yan shekarun na ya faru cewa idan mutum juma'a idi ya kama ranar juma'a ya matsalar take shi ma yana na gurugul maram ɗinku cewa da annabi alaihi salatu wasalam yake cewa wato ya bayani akan wannan cewa duk wanda ya je sallar idi ba sai ya dawo ta juma'a ba me yasa suka ce saboda wannan idin da aka yi da safe ana iya yin ta kuma ana iya yin juma'ar a lokacin saboda haka kai da niyya biyu kawai juma'a kuma idi sai yace duk wanda ya ta sabo bai da juma'a ba to shi kenan amma annabi yace fa inna mujammi'una mu ko za mu hada biyu yace za mu yi juma'a kuma za mu yi to kaga banda ne ga taka irin ta mutane inda aka ce to gashi nan wannan kaza da wannan kaza amma kaza ya fi idan abin duniya ne na duniyar wato wanda ya fi zai dauka amma tun da na lahira ne zai dauki kuma na kasa idan da za ka yi haka baka yi laifi ba amma ba ba malamin da ya baka fatawar cewa kuma idan baka je idi ba kuma ba za ka yi juma'a a gida ba za ka yi azahar a gida ba babu wani malami da ya bada wannan fatawa da akwai masu wannan fahimtar cewa wai shi ke nan ya tubul an yabe masa ko kuma idan ya je juma'a kun za akwai matsalar cewa idan ya je idan ya je sallar idin ba kuma zai yi juma a gida ba ba zai azar a gida ba kai kun fahimta da kyau ko akwai malaman da suka ce cewa idan ka je sallar idi rukutan da aka yi ma shine ba sai ka koma juma'a ba ai sallar juma'a wajibi ce. ko banda yaro karami da mace da matabi da eh dawa bawa da kuma wa da mara lafiya su biyar ne da mara lafiya aga wannan sallar juma'a ba wajibi bace a kansu to wani zai rika jin cewa shi ke nan ba ya ci gudu sai malamai suka ce idan baka je abinda aka yi nau daukewa kawai wajabtin zuwa juma'ar ba amma ba sallah azhar ba za ka yi sallah azhar ɗinka a gida za ka je idi amma ba sai saboda wahala kuma musamman suka kara da cewa su ko wancan mutanen ainihin biya da kusatin da ya gabata cewa tafiya suke takakkiya har in suka zo su yi fururu kai ko yanzu ga baki ga hanci kowa yanzu masallacin da ya fi kusa yake zuwa saboda haka ga baki ga hanci duk wayannan dalilan ya kamata a kalle su amma za ga al'ummar mu kawai kina arha take duk inda arha take nan za a alahira kina amma a duniya in abu ne aka ce ga wani guri ta ana raba naira goma goma can biyar biyar a gurin goma zai ku sai annabi ya ce inna mu jami'a wani mu kan za mu fito mu jami'a saboda haka za mu fito idi kuma za mu dawo sallar juma'a to abin da annabi ya yi ku aiki ya bi to amma inda larura za ta sa cewa ba a dawo ba din shikenan sai mutum ya za a tsinta gida saboda wata kila mashaka ya za a tsinta gida to wannan shine hadisin abubuwan da suke kallo kenan cewa sannan kuma inda wasu za su ɗauki wannan tsarin da fahimtar Imam Ahmad to kar su bai da abin kuma al'ada ya zamto kullum karfe ta ɗaya ke sallah watakila wata rana an samu sau ɗaya a cikin shekara goma sha biyar da aka buɗe masallacin nan sau ɗaya an yi sallar juma'a da duku-duku to sauran kuma a haƙura domin ne a hadi to a hadi ake tare da su watakila daga wannan wani zai wa addinin gurguwa fahimta dan wani zai ce ma watakila ba dan an biya hadisin ba shi bai taɓa jinsa ba to daga ran da kuka yi to maimakon ku janyo al'umma kuma ba za su za ku wannan shine yana cikin fiqhud da'wa da malamai suke kawowa sai ka kalle shi in zaka yi da'wa ka rika dube ne mutane li kulli maqamin maqan wa li kulli maqamin maqan shine kaida idan mutum zai da'wa ya rika duba mutane idan aka baka yara yanzu a islamiya irin language din da zaka rika yi musu amfani da shi ba daidai bane da wanda suke yin secondary school kowa da language ɗinsa shi zaka saka kana zuwa gara karatu kuma kowa ka baki ya maganin da shi zai amfani shi idan yaro karami ne likita ai paracetamol yake ba ki kiro idan ya girma ba sai a baki kuma sai ya tablet ko da ka je ka kai yaro sai ya tambaye ka shekarar sana saboda ya san me yake mar amfani to haka shi ma karatu yake akwai karatun da in ka bawa yaro wallahi wa cutar da shi zai to wannan shine kaida shi za ke cewa wato kowa yana bukatar education da likita da malami da kowa education kuma ba dole sai na karanta na takarda ba a aikace ake bukatar ta a ganshi aikace practically domin ba wanda ya ba annabi alaihi salatu wasalam tsarin koyarwa don mun gani a baya mutumin kauye zai zo annabi ya iya tafi da shi yadda ya kamata ya zo da kauye da ake faɗa aljafa min albada da hotarsa da komai ya zo daga ne zai rika kwalla annabi kira annabi ya amsa ya zo cikin masallaci kuma kawai fulani ya gana yana kama ya samu kusurwa ya tashi zai da fulaninsa tabbai suka yi mata ka aka bar razana shi yace ku kyale fala tuzilmu saboda kiwon lafiya irin na annabi alaihi salatu wasallam yace ku kyale saboda kuka yanke ma fulanin zai kamu da wata cuta kaji likitan likitoci ba sai ba karku yanke wa ku kyale jidin da ya fara sai kamu da wata cutar ya gama abin da ya zo yana makirkita saboda sun mata aka su sai na umar suna nan sai ya kira shi ya ce zo bawan Allah yana shibul ya ce zo bawan Allah ya ce ka san nan masallaci ne ɗakin Allah ne bautawa Allah yake ba a zubar da kazanta ko da abu ne tsugu ɗaya ba a zo ya daga nan shi kuma bawali na jisa ne ba a yin sa masallaci ya ce ku ɗebo ruwa ku biyu aka ɗebo ruwa bokiti guda aka kwara sai kuma hankalin ya kwanta ya tashi addu'a yace Allahumma arhamni wa Muhammadan wa la tarham ma'ana ahadan Allah ka ji kaina ni da Muhammad mu kadai ka ji kan kowa a masallacin nan annabi yace da jibawan Allah ai ka matse abin da yake bai fadi kuma ita rahmar Allah fadi ne da ita me ya janyo haka malamai suka ce saboda yadda suka furgita shi to shi za ka ce hatta yaro a cikin masallaci shi ma lokacin da ya zo ai wannan yanayin za ka yi wa za ka wasu yaran su sai muku ihu a masallaci to da hanyar za ku janyo su ku ce kaga nan ba wasa a masallaci nan ba gurin wasa bane sallah ai kaza kaza a ta nan za ka ga hankalinsa kar ku yi abin da zai daina zuwa ya tsani masallaci da an ce masallaci ya ta ihu dole sai an bi wannan dabarar sai dai kun gane cewa ɗabi'a su je ta yau da gobe sai a kawo bulala a rataye ta nan ramzan kawai don ishara cewa ku gane to in ba ku ji ba ga sanar domin akwai hadisin da ya nuna a rataye bulala a gida ba ba wai a kan zirgar yara ba a rataye ta a gida domin yara su gani su tsorata to wannan shi abin da yake kawo mana cewa wato ana iya yin sallah da wato lokacin walaha sallar juma'a amma kar a dauke ta kuma ɗabi'a ta kullum cewa aka ya halatta domin kaga abin da ya zama rikicin ma wato ai wato sahabbai ba su kawo cewa annabi aikin sa bane ne yau da gobe an dai nuna ana yin ta kawai da duku duku sallar juma'a an fito a yi ba daidai bane musamman wasu masallatan juma'a da za ga wasu limaman za ga lokacin da ake sallah a zahar sallah magaruwa karfe shida saura amma ka ga liman har karfe biyu yana kan mumbari yana ɗaya daga cikin gaskiya rabi cikakken fikihu kamata ya yi ko da karfe ɗaya da rabi kuke sallah lokacin da azahar ta koma lokacin da magariba ta dawo ta yi wannan bayan shida saura za a yi sallah kamata ya ce duk inda sha biyu da rabi take liman ya hau mimbari to kamata ya ce duk inda ɗaya saura minti goma take a ce kowa ya tashi an yi hudu ba an yi ta hausa an yi ta larabci an yi ta turanci ko ta larabci ta hausa kamata ya ce har sallar an gama za mu zo mu ji za ku ji nan gaba yadda annabi yake mu'amalantar mu'amalantar wato sahabbai a gurin kudu ba za mu zo mu ji to hadisi na gaba to kaga wannan hadisin shi kuma yana mana bayani akan himmantuwar sahabbai wajen yin sammako ranar juma'a da kuma jinkirta wasu na kailula da mai cin abinci na safe sai bayan sallar juma'a mun ji a wannan hadisi sannan kuma hadisin yana koyar da mu cewa lallai an so mutum ya rika yin tanadi saboda sallar juma'a wani irin tanadi na wanka da sa kaya mai kyau da turare hadisin ya kwadaitar da mu haka babu zikirin khutbatayn qabla salat babun da yake magana akan ambaton khutba guda biyu kafin sallah ai khutba guda biyu me yake nufi da guda biyu shine liman yayi ya dan huta ya kuma tashi shine biyu wa ma fi ma min al-hilsa da abin da yake cikin su na zawa hadisi na 499 an ibn umar radiyallahu anhu ba qala kana nabi sallallahu alaihi wasallam yakhutubu qa'iman thumma yaq'udu thumma yaqumu kama taf'aluna al-ana Abdullahi dan Umar yace Annabi alaihi salatu wasallam ya kasance yakhutubu qa'iman yana huduba a dai a dai ake huduba thumma yaq'udu sannan sai da ya gaura tun mai kuma sannan ya kuma miƙewa kama ta faluna lana yace yace wa tabi'ai kamar yadda kuke yi yanzu haka annabi yake yi da ma ta haka annabi alaihi salatu wasallam idan aka yi hudu ba aka dan yi sai da ya dan zauna yan sakanni ko sakanni ba masu yawa ba ko minti daya sai ya kuma miƙewa sannan ya karasa to saboda haka wannan shine kamar yadda muka faɗa a wato a baya shi ne malamai suke cewa malamai gaba ɗaya sun haɗa akan cewa gaba ɗayansu cewa ana yi wa sallar juma'a kuɗi ba ne guda biyu duka malamai sun yi ittifaqi akan wannan sannan kuma ana rage tsakanin su da zawa wani sabon liman wai da sabon liman ne shi ne dan kawai aka haɗa ki limanci na juma'a to wani ba zai iya rubuta kuɗi ba sai wani ya rubuta masa dan ya ware mace ya rubuta a daidai da ya rubuta larabcin kaga aka yi an an kusa gama ai za a zauna dan kar ya manta sai ya sa ma aljulu cewa idan ya zo nan aljulu zama zai wallahi da ya zo cikin hudu wa kawai sai aljulu wanda suka rubuta wasu suna zaune kowa ya dora hannu a kan subhanallah aga wannan ya ya yi qualifying kansa daga ranar kamata ya ce su kawo wani a irin limaman da ake nan da kawai sun rubuta wa aljulus yace aljulus da karfi shi bai gane cewa wai indicating akai to an ka zo nan gurin to daga daidai gurin nan zama za ka yi ka huta sannan ka koma miƙewa da sai a rubuta mata hausa in ya faɗa da hausa kuma faɗa ta a kawai da yana da matsala cikakkiya gaskiya to wannan shine wato abin da yake nuna to wannan domin akwai hadisi ibn Umar ibn Mas'ud kai da yake cewa Annabi Alayhi Salatu Wasallam ya kasance idan ya daidaita akan minbari istaqbalnahu bi wujuhina yace fuskantar ta muke da fuskokin mu kamar yadda nake kallon ku yanzu to haka liman zai ba gaba zai kalla ba ko an ce wala biyowa zai kalli mutane ne mutuwa to abin da zamu koya a wannan hadisin shine yana daga sunna shine liman ya tsaya yayin da zai hudu ba sannan kuma ya zauna tsakankanin hudubobi guda biyu shi ma wannan sunna ne sannan kuma hadisin yana kwadaitar da mu cewa yadda sahabbai suke kwadaituwa da tabi'ai wajen bin sunnar annabi alaihi salatu wasalam ka su suke hikaito ma da rawaito ma cewa shi ba annabi ga yadda yake saboda haka haka ya kamata a kiyaye kuma babun fi qauli ta'ala babun da yake magana akan fadin Allah madaukakin sarki wa idza ra'u tijaratan aw lahwan faddu ilaiha wa tarakuka qa'ima قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين kawun da yake magana akan wannan ayar an jabir bin abdullahi radiyallahu anhu ma kala bainama nahnu nusalli ma annabi sallallahu alaihi wasallam to jabir da abdullahi Allah ya kara masa da yake wata rana muna sallah tare da annabi alaihi salatu wasallam in akbalat ayrun kawai sai wani ayari ya fuskanto zaka ce ayari shine wato taron ƴan kasuwa da suke towa karauka da raƙumin shine ayyane karauka shine raƙuma da za a dole su da kayan abinci lattu a kansu to me faru sai yace tahmilu da'aman kowanne raƙumi yana dauke da abinci kuma lokacin ana cikin tsaka mai wuya ba abinci an rufe boda a lokacin to yanzu an bude za a shigo da abincin saboda haka duk ƴan kasuwa ga hankalinsu zai koma wannan gurin to me faru faltafatu ilaiha gaba ɗaya annabi bai yana huduba gaba ɗaya sai suka juya shine faltafa ai in sarafu an alkhutbati ila al-eid kowa sai rika zabe suka rika ai ban fatalan nan sai suka rika zabewa suna tafiya sai wannan ya zabe kamar zai je alwala sai ya fita ta nan suka yi ta tafiya saboda ayarin in zai zo ana ganewa saboda yawan su da kuma irin abubuwa da suke makala musu masu ƙara su suna gane cewa an dawo sai kawai wannan ya zame kamar sai ya dau buta sai ya nan wannan sai ya fita haka karka zamewa dan wata ruwayar ko da yake wannan ma ya nura cewa ma baki ma annabi sallallahu alaihi wasallam illa 12 rajulan ba wanda suka rage a masallaci wanda mutum goma sha amma albishirun ku cewa sha biyun nan akwai abubakar akwai umar walau kari alkafirun wanda suka rage abubakar da umar suna zaune da wanda ya bi kowa tsiya ya ce wai wai hatta corona virus din nan a Iran kwanan nan cewa ba wanda suka haifar da ita banda Abubakar da Umar da Hafsa da Aisha Hudu ba yake wa mutane da yana gaya musu cewa hatta wannan wai su suka haifar masu addinin Abubakar da Umar wallahi alim abin da yake faɗa Gashi nan ai tana damun su ba. su har mataimakin ministan lafiyar su ba ta kamu a iran din da suke wannan maganganu cewa kai Allah ya tsoro Allah ya sa mu tuka da imani wannan zamanin mutum yana cikin ta ganin abubuwa kala kala Allah Allah ya tsoro to kaga a wannan suke ragowa akwai Abubakar yana zaune bai tashi ba Umar yana zaune fa nazalat hadhihi al-aya sai wannan ayat ta sauka dan da ranku Allah ya ce wa idza ra'u tijarata aw lahwan faddu ko ilaiha wa taraku ka qaiba da zarar sun ga wato hada hadar kasuwanci ko wani wato abubuwan su na wasanni in faddu ilaiha sai su tilare su koma gurin wa taraku ka qa'ima su barka a tsaye kuma abin da ya faru kenan gaba ɗaya masallaci an dade zai mutum sha biyu sai Allah ya ce kul ma inda Allah ga ya mutu abin da yake gurin Allah khairun min Allah ya bu wasa wa min tijara sannan ya bu kasuwanci ya ba da hadar kasuwanci sai Allah ya ce wallahu khairur raziqi Allah shine mafi alkhairin masu azurtawa duk wanda zai je yanzu kowaye zai zo yanzu ya baka oda ya ce ka kaka za sai Allah ya ga dawa za ka yi arziki ko ba haka ake yi wa ana so mutum ya arziki sai a ce ya kawo ka yanzu ne din nan aka ce ka kawo ne kawai ta gidan sauro ko ana so wato ko kawai gwamnatin jiha ba in tana so kai kawai ta baka wata kwangila ko a ce ka yi odar kaza shi kenan kawai so ake ka samu kuɗi to mafi alkhairin masu azurtawa shine Allah madaukakin sarki shine wallahu khairur raziqin kaga zamewa a bar annabi alaihi salatu wasalam wannan laifi ne to ma Allah ya wa iya wallahu wa iya rasul fa in tawallaytum fa inna ma ala rasulina balagul mubin kamar da ya tabbata a suratul tagabun sannan kuma Allah ya la taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'a ba'dikum ba'da قد يعلم الله الذين يتسللونه منكم لواذا Allah ya san masu silalewa da salloli shine bahaushe ya dauko kalmar silalewa larabci ne ai ya tasallaluna suke silalewa daga cikin ku eh wayan ya kaza shi bahaushe yana da yake ba duk abin da yaga zai iya kawai amfani da yi zai yi za ka ce yaran da baya aran kalma wai baya ci gaba ya akwai satar satar kalma wale da gaske to za mu koya wato wasu abubuwa daga wannan hadisin guda uku na farko wajibi ne ake a yi shiru lokacin da ake hudu ba domin a yi tadabburin abin da ake faɗa yayin da liman ya zo yana bayani to ka rika tadabburi wannan abin da ake faɗa gaskiya ake faɗa matsalolin mu ne ko ba namu ba shi za ka ce tunda wa'azi ne ka gaya wa mutane da yaran da za su ji shi za ka ce ka faɗi wannan dan wani zai tambaya ya ce to a ina ka samo yaran hausa sai a ce masu me hikimar yin hudu ba sai a ce ba wa'azi to tunda wa'azi ne kuma in ka zo yanzu ka gama mutum idan mutum ya zo nan yanzu ya mana wato da ya mana muka yi bako ya zo ya yi wato ya yi wa'azi amma ɗan indiya ne da indiyanci ba mai ji da ya yi ai ya zo ya gama zuwar da chemical energy ɗinsa ya biyo ya tafi indiya amma ba mu ji komai ba sai dai da kafinta a gurin wanda zai zo wato ya fassara cewa yana faɗa ana fassarawa to shi ne wanda yake ce to daga nan aka samu cewa aka iya gaya mutane da yaran da za su fahimta sannan kuma abu na biyu shine haramcin yin saye da siyarwa lokacin sallar juma'a ai to aka idan nudiya lis salati min yawmil juma'a fas'au ila dhikrillahi wa dharul saye da siyarwa ka kyale shi dalikum khairun lakum in kuntum ta'lamun wannan shi fa alkhairi a gare ku in kun san haka sannan abu na uku shine wato wajibi ne ka gabatar da al'amuran lahira akan na duniya ba hana ka wala tansa da sibaka min duniya amma ka fara gabatar da lahira akan duniya duk abin da zai faru domin kaga muna da hadisi Abu Huraira wanda ina ga nan gaba can zai kawo shi ko kuma na zai kawo shi a nan ba amma ya kawo shi a wata littattafai kamar da Imam Muslim ya fitar a Kitabul Juma'a wanda Annabi yake cewa man tawadda fa hasana al-wudu'a thumma atal juma'a fattama'a wa ansata duk wanda ya alwala sannan ya kyautata alwalar sai ya tafi sallar juma'a ya saurari hutuba ya yi shiru gufira lahu ma bainahu wa bainal juma'ati za a kankare masa zunubinsa tsakaninsa da wannan wata juma'a mai zuwa wa ziyaratu salatati ayyam a wannan ruwayar aka ce har da karin kwana uku kwana goma za a yi ana gafarta wa zunuban kwana goma tir kaga ai ga wani hadisi can jiwa na bukhari cewa aljuma'atu ila aljuma'ati wa ramadanu ila ma can gaba zai ce mukaffiratun lima bainahunna idan tinibatil kaba'ir hadisin bukhari da muslim wannan kuwa da na faɗa yanzu ruwayar muslim ce kawai sai annabi ya ce wa man masal hasa faqad laga wanda ya rika wasa da waya ita ce yanzu mu ba mu da waya yayi lagau ko ba wasa da ita to wanda ya rika wasa da wayar sa ana hudu ba yayi lagau mun yi bayanin lagau a satin da ya wuce shi kuma yawa ina ga wata ana hudu ba wai suna dandanna waya to dai da yake da wanda ya yi amfani da ne sunan da tsakuwa ya rika wasa da shi dai duk ɗaya ne su tsakuwa ce a available a wannan lokacin mu kuma waya ce ya jujuwa ba biyu ita ce babu takfifi salati wal khutba to gaji nan kalubalen limaman mu kuma babun da yake magana akan sauƙaƙawar sauƙaƙa sallah da huɗuba. a rika sauƙaƙa sallah a sauƙaƙa huɗuba, abin da ake bukata kenan ga limamai an ya alabi na umayya qala sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqra'u 'ala al-minbar ya alabi na umayya yace na ji annabi alaihi wasallam yana karanta wannan ayar wa nadau ya maliku liyaqdi alaina rabbuk wannan aya da ita annabi wa'azi akan minbari kuma ya sako yace umu ila sala ana tuna wa mutane kun san dawa juma'a ba zo ake a tuna wa mutane lahira domin rana ce mun yi bayani a baya rana ce da duk gaba ɗaya halittun Allah kowace birgida take gaba ɗaya sai rana ta faɗi wannan mutum da aljan dabbobi tsuntsaye kwari gaba ɗayansa birgita take hankalinsu baya kwanciya banda mutum da aljan shine yake gigantakarsa muka ce ranar wani yake zuwa ta tuma domin ranar aka kafa cewa za a yi to annabi alaihi salatu wasallam yayi wa'azi da wannan wana da dan yace ya jama'a bayan yayi wannan a wato kudubatul haja bayan yayi yayi yayi salati ga annabi alaihi salatu wasallam sai sai kala ta'ala wa rado ya maliku liyaqdi alaina rabbuk qala innakum majidun sai ta kai wa'azi yan wuta za su rika tela suna cewa ya maliku ya kai mai tsaron wuta maliku li yaqdi alaina rabbuk ka roƙa mana ubangijin ke cire da sun ce rawukan mu saboda wahala qala sai mala'ikan malakul mauti maliku mai kula da wuta hadilun nar sai ce da su innakum makituna a cikin za ku dawwama shine can gaba Allah ya gaya mana cewa idan sun ta damu noise din yayi yawa sai kawai Allah madaukakin sarki ya ce ihtabu fiha wa la tukallimu gaba ɗaya sautin ya daina fita a toce shi sai ne su rika hamhama irin ta ne kasan ana dukan mutum idan ana dukan mutum yana tsara yana dan rage masa tsafi sawun din da yake fitarwa to su sai a hana sawun din gaba ɗaya sai ne su rika buɗe baki hamhama irin ta jaki haka za su rika yi babu kuka ba sawun ta to da wannan annabi yawa mutane waji yace qumu ila salati kowa ya tashi a tabi sallah abin da yasa ake so a yi wannan jama'a saboda da yawa za ka ga wani lokacin authority to dan wata kila ni ban kai matakan malaman bane idan ka zo ka dauko wannan gabar wani lokacin sai liman ya mantar da kai saboda labarai da yake bayarwa maudu'in da ake so ya tattauna a kansa bai hukun ya tsaya a kansa sai ga kawai ya fita kuma wani lokacin dan adam da shi wata kila wani ne ya bata man rai ko a mota ko a gidansa ko kaza sai ya juye muku anan to shi da idan limami ya zama mai tsari lokacin da ya zo ga topic ɗinsa kawai a kansa zai magana ai kwarewa malami shi ne a baka maudu'i ka iya tsayawa a kansa amma mutum ya zo ya rika diverting ya koma can ya zama hatsin bara kake kai hudu baka ta zama hatsin bara duk wani abu da ya zo ko mai ji ko labarin inda rai ya biyo jiya sai ya faɗa muku yau wannan Allah yana ɗaya daga cikin kurakur wani lokacin ka je wajen limaman ni ina gani ko dan ni alwajiri ne sai rika ganin wayannan abubuwan ya kamata a ce limamai su gyara ka dauki salon da zaka zo ka sawo su kansu masu sauraro kwadai ai abin da ake yi karatu yana daɗi ko hudu ba na daɗi sai ka daɗe su kawai to shi ne za ka next friday in kai za ka ɗora zo kowa yana so ya ji yaya abin yake sai kana sa daga nan zaka sa muku kwaɗayin tabkiri a masallaci amma wallahi in wani ya zo ya dauke shi ya rika yi ya rika yi kuma ga hadisi ba duk sun san shi yana nan a cikin ibn hajar din ku kumbiya wanda annabi alaihi salatu wa salam yake cewa inna wato tula salati rajuli wa qisara khutbatihi wa ma'innatin min fiqhi ko cewa jan doguwar sallar mutum mutum ya yi sallah sallar da ta bi hudu ba ta tsawo annabi yace yana nuna fahimtar sa ga addini kamata yayi idan nazo zan ja wallahi za ya gida ko san bi su rabbika la ala da halata ka hadisul gajiya to kamata yayi kawai in nazo na gada ba sai kawai ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ittanibu sab'a al-mubiqat ko kuma wannan ma za a dau bayani ko zan iya daukar sa kawai da na fara bayani gaba ta ɗaya biyu uku sai in ce to sauran guda hudun sai kuma sati mai zuwa sai kuma ila salati shikenan kawai in na zo sallar saboda al'ada a hadisin lafiya da sabda zambiya suna so sallah ta ta hudu ba ta tsawo amma ina ba fa limamin da duk limamin da suke garin nan ba limamin da bai san wannan hadisin ba ina ga mu babu shi amma wallahi wani ko tohowa wani dan ade ya zo ya buga motarsa sai ya ga muku to kaga abinda annabi alaihi salatu wasallam ya gaya mana kenan cewa sai annabi yake fa aqilu salata wa qsurul khutba sallah ta ake so ku yi doguwa domin ana so mutane su samu sannan khutba kuma ku takaita ta wa inna min bayani sihran to mun a cikin bayani akwai wani sihiri me sihiri abin da zai tafi da hankali wannan shi ake bukata saboda haka ya kamata gaskiya limamanmu su kula da irin wayan abubuwan domin hadisi ne kamar rana lokacin azhar duk sun san shi cewa a kiyaye to kaga annabi alaihi salatu wasallam yana karanta wa na da ya maluku li yaqdi alaina rabbuk qala innakum majidun yana biya wannan akan minbari wannan hadisi yana dutar da mu cewa yin shiru da yin tadabburi shi ma yayin da ake hudu ba sannan kuma ana so lallai yayin da liman ya zo ya zanto nasiha yake wa mutane eh ko a zo misali ka zo wani limamin an zo riki zai zai zo ya ta faɗan matsaloli amma ba zai faɗi ranar ba a an ka kuma ba zama mu kamata yi da ka faɗi matsala to gaya mana ya zami mu gyara ko ba haka bane simple cewa akwai matsala kaza da kaza to hanyar da za a gyara a yi kaza kuma kar ka faɗa abin da ba za mu iya ba na cewa na gwamnati ne idan ba namu bane ka ce to muna kiran hukuma da ta yi kaza mu kuma a matsayin mu na mabiya da yi kaza haka ake yi shikenan sannan kuma sunna ta koyar da mu cewa rashin tsawaita hudu ba sunna ne doguwar sallah ita ce wato ita ce ita ce rashin tsawaita hudu ba da yin doguwar sallah karanta huduba da yin dogon sallah shine sunnar annabi sai dai wata rana za a iya samun wani yanayi a fadu wannan kuma wato ba kullum bane larura ce ta sa aka yi wani abu ba komai idan aka gama ya ce jama'a yau mun tsawaita saboda dalili kaza ba mai complain saboda an san wataƙila bayanan da zaka ɗauko kowa ba zai so ma ka ƙarasa ba saboda ba a saba ba ba zai so kai ka dakata ba saboda wata larura ake cikinta kuma ya kamata a warware a yau to ba komai dan an tsawaita wa irin wannan lokacin amma ya zanto kullum gaskiya ba daidai bane ina ta bibiya tuntuna Allah in zo wai ina za a iya ba wa limamai mafita ni a dan gutun karatu na in gano a ina ne za mu nemo mutu mafita cewa an zo a yadda yana doguwar hudu ba ana gajeriyar sallah ni ban gano ba sai guri ɗaya da na gani a cikin bayanan da suke na cewa za a iya yi amma ya zanto sau ɗaya a cikin yanayi ba wai kullum ba kaga wannan kuma mu limaman mu kullum suke yi ko da ana tsakiyar rana kuma yanzu ina ran wannan iskar na ta buga na ana zafin nan ya zan san na waje mai suke wani ma ba sai an fara ruwa za a zuwa ce mallar ruwa ake kuma wallahi da ya taho ya ga hadar yau ne ba wai ba la'awar ne baya nan ko yauwa ta kan yau ka san karatu haka yake ba ɗaya yaro da ɗaya babban dole kai ma sai ka taɓa kanka dole yauwa to wannan shine abin da ya kamata mu kiyaye da kyau to wannan ga mutsaya a nan lokacin da yayi saura minti biyu na kuma da tambayoyi to ne mu ƙara za mu shiga idi amma ni tunda idin ne dai za mu haƙura mu dora sati mai zuwa mu ƙarasa wannan hadisan insha Allah na'am
Okay. Sama injiniya wannan da kai ba ka san bayani. Kai gaba da kai. Ko? Yawwa.
eh gama sai na karanta kafin ta ba wannan kuma na dan danne ta ko yau
Thank you. Thank you. idan adadin ya wuce wannan to za su iya ƙara wani abin ko ko sannan ta ɗau haƙƙi da wani hanyoyi da su sai da yin da za su iya amfani da shi sai karatu ta zuwa da ake cikin abin sannan kuma abu na gaba da shi a ɓangaren elegan ko duk karatun da aka sa kafin ke gani kana jin ko a group ɗin to bayan ka shi za ka iya zama da wani karatu inda wata inda aka sa yau to iya abin da aka da yau da aka na yi amma ya ka kalla da su wasu da wani amma shi telegram in ji kari to kana da yawa da duk karatukan da aka sa amma kuma hanyar da ke kuka mutane ne yawan karatukan kuma yana da sauƙin tura karatukan ko bidiyo ko wuri ko wasu abubuwa sai da ka duba da irin waɗannan da kuma shi ne a yankurukin da muke kai da wajen da na samun shugaba shi sa muka buɗe ta ta faruwa a na telegram wajen da wajen wani ta kai da tura da ake a cikin ba wajen da tura yin da ya ta yi da a wajen da ya zuwa telegram wanda na fi cewa kuma yin ne rashin kuma da muka kawo mutane da su a yanzu da su gane da ake da telegram wanda wannan bayanin ke so da kokari Allah da ne yin sun haƙƙi yana da sauri sannan kuma kai tsaye duk wanda ka samu za ka iya tura masa yin sun domin ya samu shi na da yin sun yana da sauri malaman da suke nan jiya domin hanyar sauraron bayan karatu akwai abubuwa da wani da ke nisa da su wani a yanzu kuma suna ɗalibi na abu da ke tsaye amma idan ka kai a kai na wurin jiya ko kuma kana da waɗanda ba za su iya zuwa wurin karatu ba misali ya kan ne kuma da kamfi jaman kai duka kowa kai ke zai yi mai yau in sha Allah yau ma a cikin da ake duka kowa na yi duka za mu tura ne kowa mai yau ne su gaba su yi a kai su yi shi sai kuma idan an samu wani ya sa wa ba a da wani kuma ba zai kan da ya ba da an ta da yin a wani ta sa a kai su yi ba kawai na kawai su da wani sun yi shi na kai
Allah ya saka ke ina ko je ka babu kamar da muka faɗa akwai kamar da Malam Ali ya faɗa akwai gaskiya waɗanda suke kokarin yin da'awa kala-kala wanda zaka ga wani lokacin ina yawan cewa ma karfa yi za ba alin da turi bil ujo ga mutum wato yana da hali yana da hali ina nufin wato yana da abun duniya kuma yana kokarin bibiyar abubuwa duka na alkhairi wani kuma za ga wai da koko ba kuma baya aikin alkhairi akwai wanda na sani a matasan mu yanzu wanda suke da group duk karatun da aka yi kowanne karatu a group ɗinsa wajen mutum ɗari da wani abu zai tura har ya zama kamar makaranta ce group din dan akwai lokacin da wato akai wata sai wata tambaya ya turo mana tambayar voice ne a jiki sai na gane a lokacin na fahimci cewa group suke da shi kawai da an iya aikin group din da an yi karatuka za su tura wannan hanya ce ta dawa baka san me Allah zai karba ba daga cikin ayyukanka wato na alkhairi kuma daga irin tambayar da baiwa Allah sai na fahimci cewa tana bibiyar karatuka kuma tana amfanuwa kwarai da gaske to irin wayan abubuwan duk wani abu na alkhairi ko kamata ya yi kokari a a ga ana yi sannan abu na biyu mun kawo wani requesting kwanaki a wannan majalisi wannan masallaci cewa muna so su ma dai yan foundation din ba su yi mana magana ba muna so mu samar da projector sai muka ce a kuɗin da ake samu na foundation ba na masallaci ba muna so mu san nawa muke da shi domin mu san ya za a yi mu samar da ita sannan kuma tambaya ta biyu ko bukata ta biyu muka turawa jami'an masallaci ga waɗanda suke cewa suna buƙatar su rika zuwa mata idan sun zo ina za su zauna to jami'an masallaci ba abin da suka ce har yau kuma kuma tambaya ta ce to yi za na kuma dawo da ita wannan tambayar sannan abu na uku akwai kamar yadda muka faɗa a gurin tafsiri akwai ɗaya daga cikin ma'aikatan wanda muke tare da su malam malam malam Aliyu Abdullahi Adamu a bakire wanda mun faɗa cewa an masa aiki ranar Lahadin nan ran sallamo shi dama yau na zo in tambaya yanzu an sallamo shi waɗanda Allah madaukakin sarki ya ba su iko da dama yanzu na ga malam Aliyu ma kamar na ga mutum tsana mun yi sallah za mu je mu duba shi insha Allah ta'ala muna fata Allah madaukakin sarki ya kara masa lafiya dukkan marasa lafiya gida da asibiti Allah ka ba su lafiya akwai tambayoyi kuma gaskiya masu fa'ida sai dai lokacin da ya tafi tambayar da wani ta farko shine dangane da mutum sha biyu shin tunda haka ne za a iya yin sallar juma'a mutum sha biyu a wannan tambaya ce mai kyau a cikin malamai akwai wanda suka kawo kamar imam malik ba ra'ayinsa ba cewa a samu mutum sha biyu amma abu hanifa yana ganin daga mutum sha biyu zuwa saba ne ake sallar juma'a wasu kuma suna ganin a ba za a yi da akan wani yanayin ba dalilin su shine mutum sha biyu ne suka ragowa lokacin da aka zazzame aka tafi can wajen kasuwanci wannan shine dalilin amma ba ki yake nuna fa kawai shikenan kawai ku zauna a dan ɗan shagon ku sun kai sha biyu ku yi juma'a nan ba ba na ke nufi ba gaskiya juma'a tana da kawai da sharaɗai to akwai wata tambaya wannan mai dogo takardar tambayar ta ita ma mai fa'ida ce Allah ya sa alitabi na ta shafi sallah bayan alfijir da kuma ita sallar juma'a Allah ya rana ita yau za mu hausa insha Allah ta'ala sannan da ƙarshe muna sanar da yan uwa ɗaya daga cikin mahalarta wannan karatun nan akwai Jibril Ja'far Usman Baba Tumor ya sa Baba Tumor a cikin Abraje na Aisha Muhammad Musa anti Aisha ta koma amarya yanzu za a daura auren su ranar lahadin nan mai zuwa karfe goma da rabi a layin gidan malam audu mai gidan kwana a can jawo jikin ta daura auren sa insha Allah ta'ala a wannan rana ina ga ya zo yawa to shi ne dai yana yawan zuwa karatun nan kwarai da gaske yana kusa ko a ba ya tashi ba kai kuma da rigima muna fata Allah madaukakin sarki ya sa a yi lafiya a gaba lafiya waɗanda suka sa aure a gaba da wanda aure ya sako a gaba Allah ya shiga lamarin muna roƙon ubangiji da suna ya kyawawa ko kun sa madaukaka Allah ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu ikon binta Allah ya nuna mana ƙarya ƙarya ce da ba mu ikon guje mata muna roƙon ubangiji da suna ya kyawawa da ko kun sa madaukaka kasar mu Allah ya zauna da ita lafiya cikin tunu da suke tasowa na zamani Allah ka kiyaye imani Allah ka kare mu ka kare lafiyar mu duk abubuwan da suka fi ƙarfin mu Allah ka ije mana wanda yake cikin damuwa da takaici da kunci da bakin ciki Allah ka yaye mu duk wanda ya sa wani abu haka wani kasuwanci da sana'a Allah ka cije masa gaba Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon mulka Allah ka nuna mana ƙarya ƙarya ce ka ba mu ikon mulki masa اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا ولا تؤمرنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع ربك يا رب العالمين صل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين كان في ثلاثه التي عما يقول سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ان شاء الله كما gobe alwaji za mu biya